بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da haduwa a wannan yammaci na litinin wanda ya dace da 22 ga watan bakwai shekara ta 1422 bayan jiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na takwas ga watan goma shekara ta 2001 miladiyya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam wannan kuma shine darasi na 101 za mu tafi babu diyat babu diyat ad-diyat jam'i ne na ad-diya galibi a wajen karatu muna hausantar da kalmar saboda diya a hausance diya to saboda sabo yau da gobe karshen ta sai mutum yawa kalmar ya din sai mutum kirda amma ba ta da kirda addiyat jam'i ne na diya abinda ake kira da diya kuma shine almalul mu'adda ila almajni alayhi almalu almu'adda ila almajni alayhi awwalihi wato dukiya da ake bayarwa ga wanda aka yi wa ta'addanci ko wakilinsa bi sababin jinaya saboda ta'addancin da aka yi masa dukiya da za a bayar ga wanda aka yi wa ta'addanci ko kuma waliyinsa a sakamakon ta'addancin da aka yi masa wannan ita ce mai diya an bayin da ku idan aka ce wanda aka yi wa ta'addanci kamar mutum ya yanke maka hannu a madadin ka nemi ki sasu sai ka kai kana bukatar diya kaga idan aka baka diya kai aka wata addanci yanzu an baka wani abu na dukiya a sakamakon ta'addancin da aka maka idan kuma aka ce dan uwanka kisa na kure sai aka baka diya sai ka karba kaga wannan diya da ka karba kai wakilin wanda aka kashe ne saboda an kashe ka karba wannan diya to wannan dai dukiya da ake bayarwa ga wanda aka yi ta'addanci ko waliyansa sakamakon ta'addancin ko ba daidai din da aka yi ba ita ce ake kira da suna diya waɗansu malaman suka yi ta'arifin da cewa hukumatun maliya ta hullu mahallal kisa wato wata hukuma ce ta dukiya wadda take a madadin kisa a takaice da wannan babu zai bayani ne dangane da nau'ika na diya an abi bakr an abi bakr ibn muhammad ibn amr ibn azm عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى أهل اليمن فذكر الحديث وانا حديثي عن ترموه بدا عمرو بن حزم يجي مزا الله صلى الله عليه وسلم يا ربو توتا تكداتا مسمم wadda ta kunshi bayanai na dokoki ko biya zuwa ga mutanen yaman fa zakara al-hadith wato shi amr ibn hazm sai ya ambaci hadisin wa fihi a cikin hadisin ga kadan daga cikin abin da ke manzo Allah ce anna man itabata mu'minan qatlan an bayyinatin fa innahu qawadun illa an yarda awliya'ul maktul anna man itabata mu'minan qatlan wato dukkan wanda ya kace mummuni bisa ganganci an bayyinatin ga kuma sai da kwakwara da ke nuna shi ya kashewa ne fa innahu qawadun hukuncin sa shine ayi kisasi shi ma a kashe an gane ku illa an yarda awliya'ul maktul sai fa in dangin wanda aka kashe suka ce a su sun yarda da diya to shi kenan ba za a kashe shi ba sai a ba su diya wa inna fil nafsi ad-diyata mi'atan min al-ibli dangane da kisan kai na ran musulmi idan ka kashe shi akwai diya diya da za a bayar mi'atan min al-ibli rakumi dari wa fil anfi idza u'iba jad'uhu diya haka hanci lokacin da aka zurfafa kirge shi shi ma akwai diya akwai bambanci dangane da rauni da zaka yi wa mutum a hanci wanda kwarzane suka yi ko tsaga suka yi irin tsaga da za a iya dinkewa ya zo ya warke daga baya akwai wani kuma tsakanin ka yanke hancin gaba daya idan ya kasance ka yanke hancin mutum gaba daya shi ma nan a ciki akwai diya ko kitasi ko diya wa fil ainaini ad diyatu aka cikin abin da ya shafi idanu guda biyu su ma akwai diya wa fi shafataini diyatu dan wa fil lisana wa fil lisani diyatu haka abin da ya shafi harshe idan ka yanke harshen mutum shi ma akwai diya wa fi shafataini diyatu haka cikin abin da ya shafi lafa guda biyu akwai diya wa fi zakari diyatu haka idan ka raba mutum da gabansa wato zakarinsa nan ma akwai diya wa fil baybataini diyatu haka abin da ya shafi ƴaƴan marona guda biyu idan ka yanke wa mutum su ma akwai diya wa fi sulbi diyatu haka idan ka karya wa mutum gadan baya dan idan ka tun gadan bayan sai karya ya ga shi ke to nan ma akwai diya wa fil rijli al wahidati nisfu diyati dangane da abin da ya shafi wato ainihin kafa ɗaya idan ka raba mutum da ita za ka biya rabin diya kuna fahimta da kyau ku lura wannan jerin da ya kawo tun daga kan ka kasa mutum an ce akwai diya diyar kasa mutum shine ne ba kuma ɗari idan ka yanke wa mutum hanci gaba ɗaya nan ma akwai diya diyar da ya fi ne yayi shiru idan ka cire masa idanu guda biyu nan ma akwai diya harshe akwai diya labba biyu akwai diya ka yanke masa gaba akwai diya ƴaƴan maraina akwai diya kashin bayansa akwai diya dukkan waɗannan diya su to cikakken mutum ce shi yasa ya tunda yake asiya ba tare da ya bayyana ba da yazo inda za a samu bambanci sai ce wa fil rijil wahidati nisfu diyat idan ka yanke mutum kafa ɗaya zaka biya rabin diya rabin diya ne rabin diyar mutum kaga da kudi ne kenan hamsin waɗancan da aka ce addiya kawai aka yi shi ya lobe da kudi da yi ya ce gida da mun ce ya huta ba da kici ba na wa fil ma'mumati thuluthu diyati dangane da al ma'muma wato akwai thuluthu diya zamu bayanin menene ma'muma nan gaba wa bil ja'ifati thuluthu diyati haka abin da ya shafi ja'ifa shi ma akwai rabin diya wa bil munaqqilati khamsa asharatan min al ibli khamsa asharatan min al ibli dan da abin da ya shafi munaqqila shi ma akwai raƙumi goma sha biyar da al ma'muma da al ja'ifa da al munaqqila dukkanin su raunuka ne da suka shafi mutum an gane ko al ma'muma suka ce ita ce wato rauni wanda ya shafi kwakwalwar mutum ka fasa mutum har kansa ya tsage tsage wanda ana iya ganin kashin kansa wanda ita ce almamuma alja'ifa raunin da ka huda mutum ciki in ma ta gaba in ma ta baya ta baya ka soke shi dona da har ya shafi cikinsa sai ka ka huda har ya shiga cikinsa ko cikin suka burma har ya shiga cikinsa ko ta kwikunsa na dama ko na hagu an fahimta ku duk wannan za a biya ne sulusu diya wato ɗaya bisa uku na diya wa fil munakkalati khamsa asharatan min al ibil khamsa asharatan min al ibil al munakkala rauni ne shi ma aka bai kai zurfin wancan na farko ba to shi kuma za a biya da kuma goma sha biyar daga nan na fi kulli isba'in min asabi'il yadi wal rijli ashrun min al ibil a kowace yata daga cikin yatsun hannu ko yatsun kafa za a biya rakumi goma dan kai kai san kusan ya tsada rakumi goma in kai ke biyu rakumi na ashirin idan kai ke ya san hannu gaba daya ya zama rakumi na daidai da biyar cikakken mutum ke idan ka yanke masa ya san hannu gami da ya san kasa gaba daya ya zama rakumi na ɗari biyu ke biyar mutum biyu ke kaga zariya tana da zan mamaki ko da gaske kaga ya akai kuma wani sashi na jiki har yafi jiki a gaskiya aikin waɗannan gantar tattare dan adam in ba su kuma ai kaga an fi da dan adam da yawa an fahimta ku da a wannan lokacin karshen ku sai zanto ba abin da zai yi sai dai a yi masa to su laraba suna ganin idan ba ka iya komai sai dai a yi masa kai da babu sunan ka daya shi yasa cikin hadisin ummu na Aisha farkon wahayi lokacin da manzon Allah ya zo gida yana cewa zammiluni zammiluni laqad tasitu ala nafsi ummu na tabi tace da shi kalla la yukhzika Allah abada innaka lataslu ar-rah wa tahmilu al-kal wa taktibu al-ma'dud wa tataru ad-dayf wa tu'inu ala nawa'ib al-haqq taktibu al-ma'dud wanda ba da komai wato wanda yake shi babu ne kai kana baki kana yi masa gata to ma'ana idan ta mutum wato ana kwatanta talakan da baya da komai kamar shi ne ma babu din ma'ana wujuduhu wa adamu wallahi alam mai wannan shine hikimar da ta sa kowace ya sa ta zanto suna da abin wa fi sinni khamsun min al-ibli dangane da abin da ya shafi hakora kuwa kowane hakori ɗaya raƙumi biyar ne an gane ku wa fil mudihati khamsun min al ibli dangane da abin da ya shafi mudiha shi ma kuma rakumi biyar ne wa innar rajula yuktal bil mar'ati ina zabarin barin zuwa fassara mudiha din na ga fassaran ta daban daban wurin malamai na rasa wanda na dauka amma da mai wannan littafin ya ya tafi su ya kawo su yawwa الموضوع يأتي هي الشدة هو الشدة التي توضع عظم الرأس هو عظم الرأس وتبدي بياضه rauni ne kuma da ake yana mutum aka har sai ya bayyanar da kokon kansa kuma ya tsaga wato ainihin kokon kansa ko ya tsaga kashin kokon kansa fa hiya tasatun bil ra'si wal wajh wannan wadansu malamai sun ce ba a kira rauni da suna mujiha sai in ya shafi kai ko fuska dai raunin da aka yi a fuska ko ka wanda har ya kware fata ya kware nama kashin wurin ya fito fili shi na yi kiran suna mudiha in dai daga kewayen ta ne zuwa fuska ina fatan zan bayyana to kaga bambancin sa da wancan kenan na baya baya da yawa bambancin sa da me almunakkila illa iyaka almunakkila ya shafi kai da kadai amma almudiha zai iya shafan kai ya iya shafan fuska shine kawai mun kun gane ko wa inna ar-rajula yuqtalu bil mar'a namiji idan ya kashe mace za a kashe shi sakamakon kashe mace wa ala ahli dhahabi alfu dinari mutanen da dukiyarsu ko dinari ce za su bayar da dinari dubu ɗaya ce ne diyar mutum in ka kashe amma da dai rasumi ɗari sai zama dinari na dubu ɗaya wannan hadisi yace a karbahu abu dawud المراسيل والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد واختلفوا في صحته ما لم يكن يسافاني دجل بإنجان يا إلم بعد لكسا قال الشافعي في الرسالة إمام الشافعي يا كل لتاف سميسونا رسالة لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ai malamai ba su karɓi wannan hadisin ba har sai da ya tabbata a wurin su ta hanyar da ba su iya karyatawa cewa lallai eh littafi ne da manzon Allah ya rubuta ya aika da shi zuwa kasar Yaman wa qala ibn Abd al-Barr ibn Abd al-Barr ya fada yace hadal hadith mashhurun inda ahli sunna wannan hadisi shahararre ne wurin malaman sunna ma'rufun ma fihi inda ahli ilmi abinda hadisin ya kunsa sananne ne wurin malaman ilimi ma'rifatan yustaghna bi shuhuratiha an al-isnad irin sanin da malaman ilimi suka yawa wannan hadisi malaman sunna malaman hadisi suka yawa wannan hadisi sanin da ya ma fi karfin sai sai an bincika sanadi haka ya faɗa cikin at-tamhid yace shuhuratu hutubu li amr isnad an shaharan wannan littafin da manzon Allah ba ma sai ka tambaye sai bin suwaye a ciki ba saboda ya shahara kamar shaharar rana ka kuwa su rana ta fito kace me dalilin wanda ya faɗa maka wannan zai ka ce wale wale sai su fofil azhani ke kun idza hataja an-nar ila dalili kace ban to kokolo ta da yanki ba ta amfani sai har aka ce maka rana ta fito kace me dalilin ka lissafa ma'ana fito rana ba ya bukatar me dalili a takaice dai wannan hadisi ingantacce ne Sheikh Nasruddin Al-Albani ya inganta bangarorin da dama amma jillar karshe ce yake bai ya ce jillar suke cewa ala ahli jahadi alfu dinari cewa diyar mutum in za a biya da kuɗi dinari dubu ne wannan bai yi ne bai tabbatar da bakin manzon Allah ina ga dama diya da da manzon Allah ya bayyana ta kan adam ya an ta dan adam ko ma dai ta mace ce in dai biya da ta tafi cikin da hadar manzo Allah ya yi bayanin rakumi ne kadai bai bayanin shanu ba bai bayanin tumaki ba bai bayanin kudi ba amma Umar dan Khattab ya inganta a wurin sa yace wanda ba ya da rakuma ya kawo mana saniya 200 wanda baya da saniya ɗari biyu ya kawo mana kinkiya ko akuya guda biyu ina ba zan fahimta wanda baya da wannan sai kuɗi gare shi na dinari to ya kawo dinari dubu ɗaya wanda ko baya da dinari dubu ɗaya azurfa gare shi to ya kawo mana dirhami dubu goma sha biyu shi kenan to a wannan ne duk suka hawa suka dauka daga magana Umar dan Khattab amma in dai magana daga bakin manzo Allah ne ta tsaya a kai kuma kadai manzo Allah bai ƙara faɗin wani abu cikin biya sai abin da ya tafi da kuma sallallahu alaihi to da haka sai malami suka yi sabani dangane da menene usulul diya idan an ce usul abin da yake shine asali duk wanda bai kai ba zai kansa ne waɗansu suka ce kanta guda biyar ne al-ibn al-bakar al-ghanam الذهب الفضة وده بيكون waɗannan su ne usul na diya ana yin diya ne da ɗaya daga cikin ababen nan guda biyar ko raƙuma ko shanu ko tumaki da awaki ko zinari ko azurfa duk abin da ba waɗannan ba to reshen su ne an kimanta shi ne da su ina fata kun fahimta an kimanta shi ne da su waɗanda suka ce a asalin diya guda ɗaya na malaman suka ce asalin diya al'asul fi diya asalin da guda ɗaya ne shine rakumi don abin da ba rakumi ba ana aina shine a kan rakumi kamar idan an rasa rakuma sai a kimanta su da mai shanu su zama ɗari biyu idan an rasa shanu a kimanta da awaki idan an rasa awaki a kimanta da zinari idan an rasa zinari a kimanta da azurfa wato waɗannan gaba ɗaya rassa ne wato ainihin rakumi shine asali ina fata an fahimta to ko wanda dai muka dauka almuhim dai mun gane abin da ake yin diya kuma ana gurin ku lura cikin hadisi ya kawo nau'ika na gaban dan adam ga hanci ga idanu ga labba amma bayar da wato diya su daidai to shine malamai suke cewa su abin da ya shafi gabbai na dan adam idan ka cire yatsu na hannu da na kafa ka ɗauki sauran bangarori na dan adam musamman kananan gabbai za ka samu sun kasu kashi ko dai abin da ke ci ɗaya ne baya mai metuwa kamar harshe guda ɗaya ne ba mai harshe kamar hanci guda ɗaya ne kamar gaban mutum wato zakarai shi ma guda ɗaya ne ko kuma abin da yake gabbai ne biyu biyu kamar idanu biyu an gane ku sannan gome kunne guda biyu a abin da hannaye waɗanda ba mu je kan labba guda biyu kaga duk waɗannan biyu ne ko kuma abin da yake shi kaɗai yawa mai kiso hudu su ne al'azifar al'azifar shi ne mulkin ido na sama da na kasa daga kasa na akwai ɗan kamar fata da ke da daji daga sama ba haka akwai ta ɗaya biyu uku ku su waɗannan gaban da wanda ke fi kaɗai da masu mai zuwa su biyu biyu su biyu biyu da kuma wanda yake hudu ɗin nan ka'ida duk wanda ke fi kaɗai ɗin in aka raba mutum da shi diyar ta don fita da diyar ɗan adam cikakken ɗan adam kamar kayi kisan kai diyar za a kai wanda kuke su biyu in ka raba mutum da ɗaya daga cikin su za ka biya rabin diyar ɗan adam in ka raba su da duka biyan ba za ka biya diyar mutum duka ce kamar ka raba mutum da ido ɗaya za ka biya rabin diyar rabin diyar ɗan adam amma in ka raba su da idanunka guda biyu za ka biya da cikiyar diyar ɗan adam ina fata an fahimta ko marainansa guda biyu ka yanke ɗaya za ka biya rabin diyar in guda biyu ne duka kuma za ka biya da cikiyar diyar ɗan adam waɗannan guda hudu a Japan idan ka yanke mutum fatar ido ta daga nan kasa ita kadai za ka biya rubin diyar dan adam dai rubu wato da kuma nauke nan a garin da biyar in ka raba shi da guda biyu rabin diya in ka raba shi da guda uku wato ka biya talatata arba'i diya ke ina ba mun fahimta to haka malamai suke dirka su to abin da yake sama da biyu a abin da suke sauran ga tsaye duk sai kuwa shari'a musulunci ta kasafta su daban-daban kamar misali haƙora su sun bugi wajen talatin da kaza ne da aka ce za a yi yadda dan adam yake yadda abin da suke kowane ɗaya a ce rabin diya kaga abin da da yawa to su hukuncin su hadisin su nan gaba ya ko kuma wannan hadisin ya yi bayani akan su an ware su da ya tun dan adam kowace ya ɗaya a matsayin rakumina goma ina fata an fahimta to sai bi shi zai kawo mana sauran a hankali a hankali cikin hadisi to da kyau wa ni bin mas'ud an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal diyatul khata'i asnatan 20 hiqqa wa 20 jaza'a wa 20 banat nasab wa 20 banat labun wa 20 bani labun أخرجه الدار قطني وأخرجه الأربعة بلفظ وعشرون بني مصاب بدل لبون وإسناد الأول أقوى وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر موقوفا وهو أصح من المرفوع وانا حديثي أن تقول عبد الله بن مسعود الله تعالى الداء بريش yace manzala ta kuma yace diyatul khata'i asmatan diya ta kisan kai da aka yi na kuskure asmatan za a raba ta gida biyar ne rakumi ɗari ɗin nan za a raba ta gida biyar isruna hikka ishirin daga cikin su zanto rakumi ne wanda ya kai shekaru na hikka idan an ce rakuma ta rakuma hikka wanda ta shiga cikin shekaru ta hudu ta gama shekara uku ta shiga ta hudu wa ishiruna jaza'a ashirin kuma su zanto jaza'a su ne wanda sun wuce shekara uku sun shiga na biyar wa ishiruna banati masabin ishirin daga cikin su zanto banati masab ta wuce shekara ta ɗaya ta shiga cikin ta biyu wa ishiruna banati labun ishirin daga cikin su kuma su zanto banat labun shine sun wuce shekara ta biyu sun shiga ta uku wa isruna bani labun ishirin kuma mazaje su zanto bani labun kenan mazaje da kun wato anan gurin kun ga idan mutum zai fitar da wannan raƙumi guda ɗari inda raƙuma zai fitar ana ana gane da kyau wato zai zai kasance wannan ajujuwan guda biyar a cikin ɗan farko su zanto yan shekara mana ko hudu ko hudu duk wanda suke da cikin shekara ta hudu mata ta gama da ko da wata ɗaya ne ta shiga cikin shekara hudu daidai suke da suke suke shekara hudu daidai su ne ake kira hikka na biyu kuma zanto shekara na biyar duk wanda ta kammala shekara ta hudu ta shiga ta biyar ko da wata ɗaya ne ta shiga cikin shekara na biyar daidai suke da mai shekara biyar ina ba za mu fahimta dan da za ka zo ka ce ga wadansu jira kuma yi su ashirin dukkan su shekara biyar cif cif ba rage ba kai dole da wata shekara hudu da wata biyar wata da wata bakwai wata da wata takwas wata ba ta wuce biyar din da wani abu da makamantar haka ina ba za mu fahimta daga nan ashirin da uku su ne sun zama yin shekara na biyu lallai sun yau shekara ta ɗaya sun shiga ta daga nan ashirin ta hudu sun zanto yan shekara na yan shekara uku lallai sun gama shekara biyu sun shiga ta uku to da wannan da na ashirin din biyar duk iri ɗaya ne illa iyaka waɗannan na farko maza waɗancan kuma a na farko mata na biyun kuma maza ina ba zan fahimta wato kaga an bambance tsakanin sama sarra kuma ibn mujahid wajen karkata su to wannan hadisi haka yake nufi idan mutum zai fitar ta fuskar me ta fuskar da an gane da kyau waɗansu suka ce a ko da shanu ne in zai fitar ta fuskar shanu ma haka ne dan da shanu da kuma wannan lafazin yana shiga cikin su amma tumaki da awaki wannan lafazin ba zai shiga cikin su ina fata kun fahimta akhrajahu ad-darqutni wa akhrajahu al-arba'a imam ad-darqutni ya rawaito wannan hadisi a riwayan farko a riwaya ta biyu aw akhrajahu al-arba'atu bi lafzi wa 20 bani nasab a madadin 20 bani labun din nan na karshe sai aka ce 20 bani nasab badla labun a madadin banu labun din nan ina fata an bayyana wa isnad al-awwal ya qawa ibn hajar yace amma sanadin hadisin farko ya fi karfi wanda yake nuna banu labun an gane ko wa akhrajahu ibn abi shayba min wajhin akhar mawqufan haka abu bakar ibn abi shayba cikin littafin sa al-musannaf ya rawaito wannan hadisi ta wata hanyar daban mawqufan amma shi ya rawaito shi ne duk da cewa hadisi ne mawquf ma'ana magana ce ta Abdullahi dan Mas'ud ba manzon Allah bai faɗe ta ba wa huwa asahhu min al-marfu'i ibn Hajar yace ya fi inganci sama da wannan ɗaya riwayar da aka ce manzon Allah ne faɗa riwayar da ke nuna wannan magana ce da ta fito daga bakin Abdullahi dan Mas'ud ta fi karfi sama da riwayar da take nuna cewa hadisi ne kai tsaye daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma in ma mun cewa magana ce daga bakin Abdullahi dan Mas'ud yadda zai zo rarrabe wannan abu ya ce a sanin su zama kaza a sanin su zama kaza da waya kaza da ra'ayi sun bayar da bakin wannan ko da ke wani abu ne dai sukan kawo wannan ne a babu taglid wato nauya yawa mutum hukuma ko sauƙaƙa masa ko nauya yawa وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده رضي الله عنهما رفعه الدية ثلاثون حقة أو أن رواية كنا دية مثل زي دية رقم نيماتا أي شكرو وثلاثون جزاء da guda talatin yan shekaru biyar wa arba'una khalifa da kuma guda arba'in waɗanda suke khalifa dukkan su masu ciki an gane ko fi butuniha auladuha shine fassarar khalifa din fi butuniha auladuha ko ce tana da ta'ati an gane ku ma'ana zai bayar da guda 60 talatin din farko in shekaru hudu talatin din biyu in shekaru biyar daga nan sai arba'in arba'in din da zai biya kuma dukkan su zanto masu ciki su ba tsaye da shekarun su ba ka'ida su zanto masu an gane ku to wannan sai a babin tajlizi ne da an ce a zanga zawa mutum diya shine kamar wanda yi kisan da muke kira kibul amdi kisa wanda yake mai kama da ganganci ba ganganci ba mai kama da ganganci wanda muka kwatanta je ne ko to kamar shi وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أعتى الناس على الله ثلاثة an karɓo daga Abdullahi da Umar Allah ta da gare su shi da mahaifinsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna a'ta an-nasi ala Allah salata a'ta an-nasi ala Allah mafi shishigin mutane da Allah madaukakin sarki salata guda uku waɗanda suka fi kowa shishigi a cikin mutane dangane da ubangijinsu to mutum uku ne na farko man qatala fi harmillah wanda ya kisan kai a cikin hurumin ubangiji da an ce hurumi shine kamar haramin makka aw lam yaraw anna ja'alna haraman aminan wa yatafaqqatu an-nas min hawli makka tana da iyaka na hurumi wanda ya kewaye makka har ya je mina har ya je muzdalifa duk tana cikin harami har ka je dab da arfa duk tana cikin harami ina da dan fahimta har ka je mina duk tana cikin harami to wannan wurin yana da wata martaba wanda take sananniya shine ba a yadda wato ainihin a zubar da jini ba a wurin wadansu malamai suka ce ko haɗi ba za a yi kewayen wannan harbin ba sai an fuske ka ga zubar da jini a wajen nan wurin haramun ne to a ciki idan mutum ya haramcin yana karuwa zunubi da ayyukan sabo a wajen wannan wurin dama haramun ne amma idan mutum ya a cikin wannan wurin haramcin yana ƙara linkuwa shi yasa Allah ya ce wa man yurdihi bi ilhadin bi zulmin nuzukihi min azabil alim duk wanda ya yi niyyar aikata sako ma a maka ko bai aikata ba Allah ya nuzuki min azabul alim ta ko a sauran wurare in kai niyyar aka sa daga baya ka fasa ba za ka maka da zunubi ba amma ban da kan niyyar ma za a so kai kai niyyar barka aikata zina a maka ko kai niyyar barka ya sata ko yanka aljihu a maka ko kai niyyar barka ya abinci ko tsuntuwa ba a yi da kwanin karanta ba mun haji ko tsuntuwa rotar ba za ka dauka ba amma sai mutum ya tafi burarin yankan aljihu kuma a kwanakin goron karshe saboda wani kuma dan wani fasa da sauransu da mutane na rufa ba da asiri to wani daga cikin a'atan na wanda ya kisan kai a cikin wannan hurumi aw qatala ghayra qatilihi ko ya kace wanda ba shi ya kace shi ba wanda mutanen jahiliya suke kenan eh ina nufin ba wanda ba shi ya kace masa dan uwansa ba kuna fahimta da kyau mutanen jahiliya yadda suke yi ne idan wani zo kace ma dan uwanka a madadin ka nemi yanki karama sai ka nemi wani kowaye daga cikin gidansu kawai duk wanda suka fita cikin gidansu suka kashe to kaga ne ya zama zalunci lalla ta zurwa da tunzura ukra aw qatala li juhl al jahiliyyati juhl bi dhamm al dal bi dhamm al dal ko wanda ya kisan kai li zuhulil jahiliyyati wato saboda al'ada irin ta jahiliyyati ko kuma dan saboda ramuwar gayya irin ta jahiliyyati dan su mutanen jahiliya suna da riko a zuci ko ya aka mutum wani abu to sai ya kisa hankalin su kenan to dan mutum zai irin wannan shi kenan ko kuma zuhurin jahiliya wato ramuwar gayya irin ta jahiliyyati saboda su in an kashe musu mutum daya akwai wanda za su ce su dangin gidansu da gare su in dai yin zuwa sai kashe musu daya to su ba za su huce ba sai sun kashe biyu da da zuwa jahiliya yasa ubangiji ta ala ce kutiba alaikum kutiba alaikum kitab al-qatl al-hurr bil hurri wal abd bil abd wal unsa shine ibn tumiya ce makasudin wannan rabon al-hurr bil hurri wal abd bil abd wal unsa bil unsa ba wai dan al-hurr ya ta banban da al-abd ba ba wai dan azzakar ya ta banban da al'unsa ba a'a duk ɗaya ne in namiji ya kace mace shi ma kace shi zai in mace ta kace namiji amma an kalli al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa saboda a mayar da martani game da yan jahiliya suke ciki saboda su akwai waɗanda su suna ɗaukar gidan su masu tsada ne sun tsara sauran kima da daraja in yan can gidan suka kashe mana bawa to mu in mun tashi ba za mu kashe bawa ba ta za mu kashe dan bawan mu daidai kan kansu wato su sai su ɗauka bawan su daidai kyauta a kan gida da haka in an kashe musu bawa in sun tashi rama a madadin kuma su rama da bawa sun sai ne sai suka tafi idan kuma an kashe musu ɗa a madadin su kashe ɗa guda ɗaya a can sai su kashe ɗaya guda to shi sa sai Allah ya yi wannan don mayar da martani ga wannan al'ada ta da aka kutuba lakum al-qisas fil qatl al-hurr bil hurr wal 'abd bil 'abd wal unsa bil unsa ومن أوفي له من أخيه شيئا فاتباع بالمعروف إلى آخر الآية أخرجه ابن هبان في حديث صححه ابن هبان يروي في سنة حديث به إنجلتا وأخرجه أحمد ما لا يعلم بدا كذا إمام أحمد ما يروي والذهل إذا أنت الذهل على ربك الثأر سوكا تنسى والعداوة هو أداوة دقابة وطلب المكافأة بجناية جنيت عليه da neman ramuwa dangane da wata da wata ta'addancin da aka yi masa wani hadisi haka yanzu shi ce ibnu hibban ya inganta shi amma dai abin da naga hadisin da ya kama da shi cikin bukhari shine manzo Allah ce abghadun nasi ila Allah salasa abghadun nasi ila Allah salasa cikin mutane waɗanda Allah ya fi iri uku ne mutum na farko mulhidun fil haram abin da yake man qatala fi haram Allah sai ce mulhid fil haram ilhad kun shine kaucewa dokar Allah kai dokar ubangiji dukkan wanda ya kaucewa dokar ubangiji fil haram kaga nan ko kisa ne ko ba kisa ba ko mai an gane ko mulhidin fil haram na biyu wa mutagin fil islam sunnatul jahiliya da wanda ana cikin musulunci amma yana so irin kafin sunnar mutanen jahiliya kaga wannan ya so ya kama da wancan kenan zuhurul jahiliya an gane ko sannan na uku wa muttalibun dama mri'in bi gairi haqqin li yurifa da wanda yake neman jinin wani ba tare da haƙƙi ba kawai yana ta kokon wani sai ya kace shi ba tare da haƙƙi to wannan ya kwanta inganci dan wannan cikin sahih bukhari an gane ku وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن دية الخطأ ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالصوت والعطاء مئة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها a wannan hadisi manzo Allah ya cewa inna ala ku saurara ku ji inna diyatal khata'i diya ta kisan kai wanda aka yi masa kure wa tibihi al'amdi da kisan kai wanda yake kama da ganganci shine ma kana da sauki kamar ka da kin mutum da bulala ba tsammani zai fadi ya mutu wal asa ko da sanda zai fadi ya mutu diyar wannan mi'atun min al-ibli raquma dari ne za a biya minha cikin ɗarin nan arba'una fi butuniha auladaha a samu arba'in waɗanda suke bin masu ciki ne kaga anan manzo Allah bai bayyana guda 60 din ya suke ba amma cikin hadisin da ya nuna guda 60 ga yadda to shine amfanin hada hadisai wuri daya domin a can kawai an bayyana cewa wato ga yadda diya take da kuma talatin zanto jama'a da kuma talatin zanto ikka arba'in kuma zanto kaza amma ba a faɗi na wanda yi wani irin kisa ba amma an za ka faɗi nau'in kisan da ake wa shine alfadar da kuma kibir al'amdi وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذه وهذه سواء yake wannan da wannan duk ɗaya ce ya'ni al-khinsar wal ibham yana nufin wannan babban dan yatsa da wannan dan karami duk ɗaya ce yadda idan mutum ya yanke wannan za a ce rasul nawa goma haka in wannan ne ma yanke dukkan su rasul nawa amma a cikin dan adam wanne ka amfani wannan ka amfani babban dan yatsa ya fi amfani wanda shi kake karɓa da shi kake rike abubuwan abubuwan da yake yana da yawa sama da wannan wannan ya fi zama ado sama da amfani amma tare da haka kima su ɗaya ma'ana manzo Allah ya faɗa wannan magana dan kar wani ya zo da kokolwar sa yi tunanin ai wannan ba ta da amfani da yawa sama da wannan ya kamata wannan zai yi kuma kwa biyar ko hudu wannan sai manzo Allah ce hadihi wa hadihi sawa da wannan da wannan duk hukuncin su ɗaya rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wa la abi dawud wa tirmidhi a riwayar abu dawud da imam tirmidhi diyatul asabi sawa'un manzo Allah ce diya ta yatsu daidai wa daida take wal asnamu sawa'un haka haƙora ma daidai wa daida take wasaniyatu wadirsu sawa'un haka tsakanin haƙoran gaba da kuma turaman haƙora dukkan su sawa'un daidai wa daida ki kimar su take wal ibn hibban a riwayar ibn hibban diyatu asabi il yadaini wal rijlaini sawa wato diya ta yatsun hannu da yatsun kafa duk ɗaya asharatun min al-ibli li kulli isba'in wato raquma goma dangane da kowace yatsa an gane ko wato su haƙora kowane haƙori ɗaya raƙumi biyar ne ya ko kowace yatsa ɗaya raƙumi goma manzo Allah kawai goma ce sai ce duka haƙora sawawa babu mun tsakanin saniya da al-abrar dama su suka ce galibi dan adam yakan yi haƙora talatin da biyu ta iya wani ba ta kai haka ta iya wani sun fi haka amma mabirin jayar mutane suna haƙora talatin da biyu ne guda hudun farko biyu a sama biyu a ƙasa ana kiran su a sanaya daga nan sai biyu daga nan ɗaya a sama ɗaya da ƙasa daga dama daga hagu ma ɗaya daga sama ɗaya daga ƙasa su kuma ana kiran su arruba'iyya arruba'iyya guda ɗaya arruba'iyya su duka a ruba'iyya daga nan sai mai bi musu daya a sama daya a kasa a dama da kuma mai bi musu a nan hagu daya a sama daya a kasa suna ji kira al'amiyad ko ka ce musu al'amiyad ko ka ce musu annawadis da manzo Allah ya abdu alaiha bin nawadis saboda galibi da su dan adam yake gatsi abu suna da karfi wajen gatsi abu haka dabbobi da suke yin farauta da hakori da irin wannan da wannan suke yin farauta sai yasa manzo Allah ya karanta kullu dinari min al-tiba wa zimmatun min al-sayr na guda ɗaya kenan ya hada al-aniya to idan kuke da wannan yanzu ka samu hakula nawa kenan goma sha biyu dan ga hudu ga hudu ga hudu da kan yi kenan to daga nan idan ka dauki goma daga nan goma daga nan gefen wato suna kira al-adra wanda ake cewa sutura ne al-adra guda ɗaya abdir to kowane ɗaya daga cikin su ba bambanci tsakanin as-sanaya da aruba'iyya da al-aniyat da al-adrar kowane ɗaya idan aka tunje wa mutum shi diya su shine ne ba kuma biyar wato da za ka yi ganganci ka daddaɗe wa mutum hakoransa gaba ɗaya guda talatin da biyu kowane raƙumi da kowane haƙori ɗaya raƙumi biyar za a samu raƙuma mai kai ɗari ma'ana har ya wuce diyar dan adam din gaba daya ina ga ba sai har ya wuce diyar dan adam din gaba daya domin duk wanda aka rabu da hakoran sa gaba daya ai ba karamin illa na farko dai ba ma waye cin abinci ba magana ma kanta dan hakora kuna da gudun mawa sai wajen magana sun dan adam an gane ko wannan hadisi da muka karanta yanzu sahihi ne ko shakka babu wa an amr bin sa'id an abihi an jaddihi radiyallahu anhu rabba'ahu qala man tatabbaba wa lam yakun bit-tibb ma'rufan fa asaba nafsan fama dunaha fa huwa damin ya magana mutajiya manzo Allah ce man tatabbaba wa lam yakun bit-tibb ma'rufan dukkan wanda ya sanya rigar likitanci bayan ko ba san shi da likitanci ba dukkan wanda ya sanya rigar dan magori shi mai bada magani ne bayan ko bai zama shahararre cewa masani ne ta fuskar magunguna ba fa asaba nafsan ya bada magani aka sa aka mutu kama dunaha ko a ko ya bada magani aka rasa wata gaba a cikin jiki fa huwa zaminin dole sai ya biya diya duk wanda yake ga maganin basir ga maganin shawara haka kawai dai su ta kona bai san kanshi ba aka zo aka sa aka mutu aka bincika tarihin gidansu ba wani dan magori ba wani wanda ya iya baya da maganin gargajiya shi ma aka tambaye shi aka matsa masa tambaya sai Allah ya bai sani ba kawai yau sai kai yau shi dai kakkayo ganyayyaki da kwayan waye da waye da sai waye zai har hada mutane to sai ya biya biya raƙumi ɗari sai ya biya biya waɗansu malamai suka ce ban da wannan ma dukkan wanda ya yi abin da yake mai kama da shi kuma mutum ya yi da'awar kanikanci bayan da makaniki ba ne zai sa riga mai bakin mai da yan fitanin sa a bakin titi ka zo yake waye koya a jikin motar da koma cin titi yace abu kaza ne ba su yazo ya sa kuma mota ta zo ta yi nokin gaba daya ko wani abu ya lalace ka'ida sai ya biya duk wanda ya so dangona cikin wata sana'a ya fata mutane sai ya biya ina ba zan fahimta ko ya zo ce shi magini ne bayan bai iya gini ba ya zo ya tsora katanga ta fadi za a yi lissafi tun da kudin yanki da suminti da blok da gaye sai ya biya kuma ya kwace ma sauran abubuwan ya bayar da ya tsara da kogi in ana haka kaga mutane ba za su so da ba amma a yanzu wallahi makanikai yan koyo suna da yawa likitoci yan koyo suna da yawa yan magori masu ba da maganin gargajiya musamman a kasuwannin ƙauye suna da yawa su yi ta buga maganin su ko ɗari kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza duk suna da yawa to kaga irin waɗannan ka'ida domin a bayar da kariya ga rayuwar ƴan adam da lafiyar ƴan adam kamata ya gwamnati ta yi tsari duk a kama su faɗa su kowa sai wanda yake da lafiya sai wanda bincike ya nuna ya san abin da yake kuma a iyakan ce masa maganin da zai bayar akwai wanda eh zai iya bada maganin basir dan da maganin basir bai san maganin ko ba ce to malam wani an ba shi certificate na sayar da maganin basir daga ranar da wata rana aka zo aka ce ga biya wani turiri zai fitar da iskoki a jikin mutum to za a kama ya ce ka kuma kan kiriya ki ba an da ya bashi wannan lafiya wallahi da aka haka za mu gyaru za mu gyaru sosai da sosai amma ka san irin wannan yanzu suke haifar da mutane dan duk wanda aka kunna a daki iska ba ya za a kuma aka kunna masa turiri kan su da uku ko su kurintar da mutum ko a lalata maka ido ku zo kana gani da lalata lalata kana ganin ɗaya a biyu ko biyu a ɗaya wannan duk rashin kulawa ne daga yin gwamnatocin mu tun daga karamar hukuma har ta tarayya kowa an kyale shi karan sa babu baka ai fadan balar mutane babu da babu dalili a raba su da dukiyar su a raba su da ubangiji a raba su da lafiyar أخرجه الدار القطني وصححه الحاكم وهو عند أبي داود والنسائي وغيرهما wannan hadisi na wurin Abu Dawud da Nasa'i da Ibn Sunni illa anna ma arsalahu aqwa min man wasala gaskiya hadisi ne sahihi akwai wata fatawa da nagari cikin wani babban malami cikin malaman kasar Saudiya ya rasu sun ganin shekaru 20 ko 30 baya Sheikh Muhammad Ibn Ibrahim yana da babban mufti ne yana da shekarun masu mutu 30 gaskiya Sheikh Muhammad Ibn Ibrahim ya bada fatawa ne dangane da tambaya da aka yi masa dangane da hatsari na mota. Sannan kuma da mutane da suke rasa wata gaba ko su mutu sakamakon wani aiki da aka yi musu a asibiti. Sai aka tambaye sai yake to ga an saye da suke al-mas'alatul ula idan kalabat as-sayyara wa kana al-inqilabu natijan an tafriq as-sa'iq aw ta'addihi مثل السرعة الزائدة أو عدم خطفته آلة السيارة أو غفلته عن تفقدها أو لم يكن السائق يحسن القيادة أو نحو ذلك مما يعد تفريطا أو تعديا فإنه يضمن كل ما نتج لأنه متسبب حبل أكل نموتا kayan mutane suka salwanta rayuka suka salwanta sai ce to sai a duba a gani idan mota ta kife ko ta faɗi kuma aka duba sanadiyar faɗuwar motan nan ta'addanci ne da shi kan shi driver in ma gudu sama da kima in ma rashin kula da wani abu da ya shafi inji ko birkin mota in ma gafala kullum mota in ta kwana da safe kawai inda ya kika tashi zai ja ba zai tsaya duk ba abubuwa ba ya gaya bakin mai na nan ruwa yana nan ya sauka ko bai sauka ba birki yana nan ruwan birki yana nan wane ne wane ne suna nan hydraulic waye waye duk ko ba ruwan ba ya dubawa to ka san kuma wannan na iya faruwa wata rana ba ta sani da hadarin sun ta riga ko robar ta kuje ko ya tsaya ka zama burki kenan to shi duk baya lura da wannan ai lam yakun sa'iqu yuhsinu al-qiyada ba shi a ba shi ma dan buga ya ba sai shi zan mutu kullum bai sai da ake sarrafa ba kila ko wadansu sirri da yasa ko shi bai san su ba ko kuma ya bai kuke sosai ba ai ma abu zalik ko makamancin haka min ma ya abdu tafritan cikin abin da ayoyin kirga ta matsayin sakaci ne au ta'addiyan ko ganganci to irin wannan fa innahu yadmanu kullama natija dukkan abin da ya faru a cikin wannan hadarin sai ya biya duk abin da ya faru rayuka suka mutu sai ya biya diya mutum goma ne su zai biya diya matukar ya san mota kuma buki kuma ya ko ya san babu ruwan bai a yanzu mutum da ya kare a madadin yin jiya sayar da kawai sai kada wani yanzu yadda direbobi suke wani suke kadawa ko menene sauran wani abu ne na ganganci kawai na shiga a haka in dai mutum sakatinsa ne to sai ya biya ya biya rayuka diyar su ya biya ko dukiyar da aka hasara shi mutane da kayayyakin su sun lalace ko sun kone ko sun koma ɗaya sannan mai motar ma in ya ga dama ce ka biya shi motar sa yace li'annahu mutasabbib dan shine sababin faruwar hadarin ba wani azal ne kadai ba akwai kaddara ubangiji da yake ke kaddar komai amma kai sarkacin ka za ka yi rashi wanda da shi yake maka hukunci wa in lam yakun shay'un min zalika in ko ba ɗaya daga cikin wannan ta faru wa kana sa'iqu hadikan direban ya kasance kwararre wa mutafakkidan li alatiha yana bibitar dukkan abin da ya kamata a kula da shi da safe kafin a fara tuka mota ko an je tuka kafin a tafi wa lam yakun musra'an sur'atan za'ida gudun sa bai wuce kima ba gudu na daidai wa daida to idan hadin ya faru a irin wannan fala ba mana alaihi da zai biya komai ba لأن الأصل براءة الذمة domin asali mutum babu wani manyan kowa a kansa sai abin da aka dora masa wa in ikhtalafa idan suka yi sabani bayan an yi hadari wadansu daga cikin fasinjoji da sarkakkare suka ce gaskiya gudu yake wajen ɗari da sittin yake tafiya da motar nan shi kuma yace wallahi ko alama ɗari da ashirin nake tafiya ko ɗari da goma nake tafiya ka gane sun yi sabani su suna so su ɗari da sittin dan ya biya su saboda sun karanta fikihun matsalar shi kuma yana so ko da yake ashirin dan kare biya ba sun sabani ba sai ma da ce fal bayyinatu ala rukabi wa alaihi al-yamin inda ajrihim su su kawo wata kwakwalar hujja ko shaida da za su nuna in ya wuce kima in sun kawo shaida ko wani dalili da zai nuna in ya wuce da wuce kima shi kuma abin da zai kare kansu da shi rantsuwa su kawo shaida shi ko da rantsuwa in so kawo shaida aka ce rantsa yake rantsewa to sai ya biya in so kawo shaida ya rantsa sai su kare shi da ubangiji in ya rantsa san ƙarya zai je ga wurin kuɗi kun fahimta da kyau المسألة الثانية مسألة تبيو إذا نام إنسان تحت سيارة wani ne ana zafi kawai sai zai shan fata wata wata tabar lada karkashin wata mota ya kwanta yana bacci asa kuma sai wanda gangan su musamman irin babbar mota ya samu sanyi wajen sai zai kwanta yana bacci fa shaghala sayyaratahu shi da ya tayar da motarsa wa atlafatu ya take wannan mai barci bai sani ba to ya za a yi kira nan gurin fasaiku daminun kullama la tuja anhu duk abin da ya take a wannan lokaci shi direban sai ya biya biya li'annahu huwa al-mubasir dan shine da kansa ya taka mota ta je ta take wannan wal wal mufrid wal mufrid shi ne sakaci bi adami tafaqqudihi ma ba ta sayyarati ya kamata kafin ya mutu ya duba ga da ba kowa idan wuri da kusoshi da dutse baya duba ya ko zai saka dutse ko zai kusa dan kare banjo ko sai duba ko ta masa ko babu akwai ba da barci ko kuma ta ka wani babarsa ko ka zata ko akwai wace ko ka ko ka zata lafiya na fara da banjo wa yantadiqu alayhi hukm man fa'ala ma lahu fi'luhu fa asaba adamiyyan ma'suma المسألة الثالثة مسألة أخو إذا ألقى الراكب نفسه من السيارة وهي تسير بدون علم السائق shi kuma wannan fasin da ne ganganci ya je hukan sa ya fito da cikin mota mota tana tafiya direba bai sani ba fala ba mana ala ahad to nan mun direba ba zai biya komai ba ma damar rajibu baligan aqilan matakar dai wannan fasin da baligi ne ko mai hankali ne bi khilafu sajidul majnun amma idan yaro ne kadani ko mahaukaci ana cikin tafiya ya fito da mota ya faɗi musu sai direba ya biya biya me yasa sai kuma ku tishi ko bai tsare da ba su tsaron da lalle ba za a burke ku ba in za ka dauki mawa ku tishi zan doka ka a cikin ka kulle yadda ba zai iya buɗe abu daga ciki haka in yaro ne amma in kana tafiya da yaro ba ka rufe mota sosai ba kai ne kaza idan ya buɗe ya zo fa ko mutu sai ka biya biya ina fatan hukunta da kyau kaza nan gurin sai dai zuwa da kyau su rinka lura wani zuwa da suna jan mota haka irin kai yara makaranta sai da yara sun bude gilasin ya ta sun leko kansu ne da sun yara gudu bai sani ba ba abin da ya shafa kai kaza ko suka ce irin wannan ko waɗanda suke je irin yan asaba su kai yaran su makaranta yara a gaba yara a baya wani kafa ta kusa da kasar mashin ko kusa da ruwa amma dan a taba barin shi ya taba ingila za su dambara jini ba ba abin da zai zafi ba ku duk din ko wannan kwarai da wannan duk ababai da tsari ka ga ka duba irin wannan fatawa المسألة الرابعة مسألة هدو إذا أراد الطبيب مريضا إذا اللكتا يدوب مرة لافية يمت مادني وحصل من علاجه تلف فأتمر مادني جاءتك متنجرة تلف نفس aka rasa rai mutum ya mutu aw taraf ko kuma aka rasa wata gaba fa innahu yadmanu idza ta'adda aw farrafa to in likitan yayi ta'addanci ko kuma yayi sakaci to dole sai ya biya diya wa qatar tabib ga yadda kuskuren likita yake kashi kashi ne kashi na farko imma an yakuna bi jahlihi bil tibbi imma ka san ya jahilci likitan ba bangaren ka bane shi likitan fata ne sai ya maza ko ne kaga me hada shi da fata ko shi likitan hakuri ne sai wani ya kula ko ko mai gero ya fito masa ko wani abu ina wani da gera jikin da san maganin da zai bayar ko yanzu ne mutum haka magani gaba daya jikin sa zai dace ko wani abu makamancin kowane bangare na likita sai ya tsaya a daidai ilimin sa idan an wuce daidai ilimin sa sai ya kara gaba wani abin da ya ba wani abin da ya da gani a asibitin cin fahad da ke birnin madina wata larura da kai wato likitoci ne wajen guda uku ko wanda aka je wajen sa daidai aikin sai da yayi yayi ya bincika ya ga lalle abin da ya shafi aikin shi bai ga wata tangarda ba sai ya rubuta takarda sai ce je ka wajen likitan kaza ina bi abin shi ya wallahi haka muka yi kai haka muka je har muka je na karshe na biyar wanda a yanzu muka samu wadda cutar kaga tsari kenan kuma ko da ta abin da ya ko wanda yake ya girmu ya girmu na karshen da aka tura shi wajen sa ya fi shi mutane ma a cikin asibiti amma da kuma da bala'an sa bane sai ruwan wajen da ka farfi da to ka ga akwai adalci na rayuwa ke yanzu wani maganin gargajiya ne zaka je ka ce da Allah kwana biyu kana gudawa ba san me yake faruwa ba me ce ka ba da wannan maganin wato kuskure yana faruwa imma ya kasance likita ya jahilci wannan magani bai san wannan cutar ba amma ne da awar saninta sai ya bada magani aka sha aka mutu ko aka rasa wata gaba ko hannu ya canye fa huwa balin kulla ma talafa to zai biya dukkan abin da aka rasa bai sababi ni a sanadiyarsa min nafsin sawa'un rai aka rasa fa ma dunaha ko abin da bai kai rai ba bi diyati wato ta hanyar diya wa yasqutu anhu al-qisas qisas ne kawai ba za a mishi ba ba za a ce a kama shi a kashe ba in ya bada magani an sha an mutu amma zai biya diya na biyu an yakuna hadikan fi tibbi ya kasance kwararre ne a bangaren likitoci da likitancin da bayar da magani walakin nahu aqta ad-dawa sai dai ya kuskure yana so ya rubuta maka wani magani sai ya rubuta ma wanda ba shi ba bisa kuskure ya sani ka haka ne ya faruwa aw waqfata istimalihi ko kuma dos din da zai baka a madadin ya sai mata kwasa kwaya ɗaya ɗaya so uku a yini sai manta sai ka sha kwaya uku ka ka overdose kenan sai wani abu ya zo ya faru sakamakon wannan overdose din kaga anan kuskure ne ba da niyya ya ya san cutar ya kuma san ga maganin ta amma wajen ba da maganin ne ya kuskure an gane ku aw janat yaduhu ala udwin samihin ko ya zo wajen cire maka haƙori ana kokarin a cire maka haƙori saboda ba za a magance sai abin nan wajen wannan sai illa ta harshen ka ya tsara ma harshe ko ya ce ma harshe ba da niyya ta hannun teku ce ko ya huda ba harshe ta san dole na iya faruwa فهذا الطبيب جنا جناية قطع wannan likita ya yi ta'addanci amma bisa kuskure mazmuna fa idza kana aqalla min thuluth fa fi ma da tabibi fafatihi wa illa fa ala atlafi to sai a kalli wannan niyyar da take fa wannan gabar da da kanta wanda likita ya ba abin nan idan niyyar ta tana kasa da ɗaya bisa ukun niyyar cikakken dan adam cikakken dan adam mutum biyar su ne da kuma to idan diyarsa kamar agori ne lagun biyar ne kamar lebe ne a wannan kuma cikakken dan adam ne lafa biyu ne in ɗaya ne ma dai ya wuce ɗaya bisa uku in da abin da zai yi kamar haƙori ne ko ya tsaya rasa ka ga wannan bai kai ɗaya bisa uku ba na diyar da adam to zai biya a cikin dukiyarsa amma idan gaɓar da ya sa ta rasa diyar da ta wuce ɗaya bisa uku diyar ɗan adam ina fatan kun fahimta ta kai da kuma talatin da ɗaya talatin da hudu da biyar arba'in zuwa abin da ya sama to shi da akila ɗinsa danginsa za su taru a masa karo karo ya biya diya ba shi kadai zai biya ba kun bane ku wato su akila ba sa musaraka da kai cikin biyan diya sai in diyar adadin ta ya kai mai sulusi na diyar ɗan adam zuwa abin da ya sama duk abin da ke kasan sulusi duka ɗin su ta hamar ruwan da wata amma kullum ma za da ala sulus talatala tusharik ina fata kun fahimta na uku an ya kuna tabibu hadikan ya kasance likitan kwararre ne wa ta sana'ata hatta bai yi sakaci ba da ya zo bincike ba ko likitocin da ba su kwararre ne amma sai ya sakaci me ya kuma ka kaza kaza kaza kaza a dubi za ka ba wa sai yake da wani latanci latanci ba zai tsaya da zai kai ba da zai jin bayanin da suke ne rubuta biyu da uku biyu da sama biyu da lana biyu da dare kwana bakwai da duka su kan abu biyu da sama biyu da lana biyu da dare kuma kwana bakwai kwana kenan tarihi ya saba da ke bai gama bincikawa ba ta sa ko wanda yake tantawa ba ya yi tsayawa wani kawai da ya je kowa na patient sai ya cewa ya kamata ya gama da su da wannan shirme ne wato sai ka gama da su da wuri ka bi su a hankali ɗaya ɗai ko wanda ka ba shi hakkinsa ko ba mutum goma za ka take da ya kai wa mutum ɗari sama sama dan mutum ɗari sama sama sai ka je ka kashe hamsin ko ka kashe arba'in ka gurbin ka talatin ko ka sa waɗansu ashirin da biyar su sami sai illa duk kuma sai kaga sakamakon rashin kulawar ka ba wai dan mutum ya aiki amma in ka tsaka da hankali za a samu goma kwarara ta ba su abin da ya dace su shi ne ke kasance likita haziki ne wa aka sana ta hatta ya duwa bincike na likitanci hakinsa walam tajin yanhu hannunsa bai yi ta'addanci wajen wani abu ba ayu qasir bai gajiya ba bai yi sakaci ba tiktiya da wai wajen zaben magani tilkamniya dangane da adadin maganin da ya kamata ya bata wal kayfiya da yanayin yadda ake sha fa idan ta'amala kullu ma yumkinuhu idan irin wannan likita ya amfani da dukkan hanyar da ta dace a likitance wa nafza an fihi al ma'zun min al mukallaf wa ghayr al mukallaf talafun amma tare da haka sai abin yazo da kaddara mana ya mutu a hannunka kuma mu fitar da ka san cutar ka san maganin ka ba da maganin daidai waje da duk da haka sai ya mutu a hannunka to a irin wannan fada da ba da alai da zai biya komai ba da zai biya komai ba kun fahimce da wannan ba zai fita a bangaren likitanci to haka kuma waɗansu malamai suka ɗauke ka a bangaren kowace sana'a gini kamakanci aikin lantarki wane ne wane ne duk kowace sana'a sai ka yi classifying ɗin masu wannan sana'ar zuwa da wannan kashi in ma da mutum bai san sana'ar ba in ma ya sani yin sakaci in ma ya sani bai yi sakaci don ya hajiya cikin kokarinsa amma duk da haka wani abu ya faru ka ga sun samu ba duk wanda bai san sana'a bai zo sojan gona sai ya biya mutum ya zo maka ya iya wayar da zai hana ka maka wuta aka je aka kawo wuta gidan ka yau gobara za ka yi bincike aka ce waye electrician din da maka aiki kace wani aka ce wa wani kuma sai yi zo kowa aka bincike bai iya ba gida kuma ya kone shi kin sa kai shi kuta zuwa yakin gida biya in ana haka wallahi hankali bai san sojan gona kana da motar ka kai kuma kana hawa cikin nan kake kawo wani wani mutane ke da abu da dai ya abun nan kamar wani dan ma ya taso daga Maiduguri da wata motar sa yana tafiya ya zo an da motar sa a Maiduguri ta fara kafarewa aka yi tayi a gyara ne ya zo da matar ta kafare ya zo kuma ta har ya zo azar ta kafare aka yi ta fama sai da ya kwana uku a azar buzurin da ya kare karwa an sauke injin mota su uku cikin wannan kwana uku a sauke yau a yi da ba a sauke za a yi na hudu da Allah a bari haka ya samu rancen kuɗi ta kusa da ya ɗauko makanikin da aka zo aka yi kit haka makanikin ta aiki da aka yi kit ko fufu da yabin nan sai ke ta a kunce lansa ta lansa ta je to shi yara suka samu mashin ma kawai a kaga mutum haka an sai ke inji ko in mutum za ka ga gwalgwala ma aka aka sauke inji sau uku ga da wannan sojan wala kamata a yi kudin mota su biya da shi kenan da za a yi kawai ba Allah ga nadu وعنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في المواضع خمس خمس من الإبل رواه أحمد والأربعة وزاد أحمد والأصابع سواء كلهن عشر من الإبل ina ina ina zuwa kaɗan wajen wannan kalmar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bil mawadihi khamsun min al-ibli al mawadih jam'i ne na kalmar mudiha idan an ce mudiha shine wato rauni da aka ji shi aka ko a fuska wanda fata ta tsage kashin wurin ya fito amma bai kare ba shine mawadih kaga ta wannan tsazu wanda fata ta zage kashi ya fito amma ya ne ya tsage wannan kashi ya fito amma bai tsage ba to dukkan raunin da yake mawadih khamsul khamsul wato kowane rauni guda ɗaya za a biya raƙumi biyar ne min al-ibl cikin raƙuma wa rawahu ahmad wal arba'a wa zada ahmad imam ahmad ya kara cikin wata riwaya wal asabi'u sawa'un ya su dukkan su kima su daya kulluhunna ashrun kowace yata daya wato raƙumi goma min al-ibl cikin raƙuma wannan hadisi ne shi ma ingantacce wa sahabu na kuzaima wa min zaru hadisi ne sahihi وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aqlu ahli zimma nisfu aqli almuslimin ahli zimma su ne kafirai na amana iri uku ne imma waɗanda kuka ci su da yaki amma kuka bar su akan addinin su za su rinka bayar da jizya ana kiran su ahli zimma imma almu'ahad kuna yaki da su sai kuka ce a sanya ta wata yaki aka yi yarjejeniya sun shekara ɗaya ko biyu a cikin wannan suka ta wata yaki kaga za ku iya zuwa da ku za ku iya zuwa nasu tunda yanzu kun yi sakar yarjejeniya an gane ku daga nan gurin sai al-musta'man daga cikin kafirai al-musta'man akwai wani tsakanin garin ku da nasu amma kai sai ka ba su dama ya zo garin ku a ƙarƙashin kulawar ka kamar yadda muka bayani su shekarun da yamma kuma dama al-musta'man ke to ko da kai cikin wannan kaga dai kafiri ne shi amma shari'a ta tsare masa jinin sa to duk wanda yake kafiri irin wanda shari'a ta tsare masa jinin sa idan ka kashe shi bisa kuyi an gane ko za a biya rabin diyar musulmi ne kuna fahimta da kyau shi ne ce aqlu ahli zimma diyar kafirai na amana nisfu aqli musulmi rabin diyar musulmai ne idan musulmi za a biya da kuma dari sai zan tauka kafirin amana za a biya da kuma hamsin ke rawahu ahmad al-arba'a wa lafz abi dawud lafz abu dawud diyatul mu'ahid nisfu diyatul hurri shi kafiri na amana diyarsa rabin diyar musulmi ne wanda yake da walin nasa'i aqlul mar'ati mithlu aqli ar-rajuli hatta yablugha thuluth min diyatiha wato diyar mace kamar diyar namiji ce hatta yablugha thuluth min diyatiha bambancin su kawai za a rage sulusi a cikin diyarsa wannan hadisin na nuna diyar mace kamar namiji ce in banda ne sulusi ma'ana idan namiji za a biya da kuma ɗari mace ta biya na a yau kamar yadda da ya rauke sulusi talatin da da ba haka ne ko saba'in da biyar Sittin da a sittin da uku ne a sittin da shida ne sittin da shida da wani abu sittin da shida da wani abu don ba ku jira wahalar lissafi shi hadisin wannan bai inganta ba ba bambanci tsakanin mace da namiji daidai wa daidai amma saboda ko wata rana ka ganshi ka gane hadisin da yi ne da mace da namiji da ɗaya ne وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه ما زال تسمع في سوى دية تكفى وندي من كما غنغنتي مغلظ انا كوش فاتني shine kawsawar a ce talatin su zama 'yan shekara hudu talatin su zama 'yan shekara biyar arba'in zanto dukkanin su masu ciki kaga wanda akwai wahala wajen neman su da an bar ku kofa abu da ba za ta ba wahala su to mukallafin kenan tahlil ne kenan wala yuqtalu sahibu amma ba za a kashe mutum ba dan yayi kisa mai kama da inganci to zuwa iyakacin wannan wurin hadisin sahihi ne amma tsarin bayanin na gaba wa zalika an yanzu wa shaytanu abinda ya kawo ga kuwa shaytan ne ke motsa hannun mutum abinda kai duka da shi bai kai ya kisa ba amma sai shaytan ya kara masa karfi sama da karfinka fatakunu dima'un bainan nas ko kuma shaytan ne ke jefa wasu wasu cikin zukatan mutane fatakunu dima'un bainan nas sai zanto akwai zubar da zuwa tsakanin mutane in gairi da zinatin ba tare da kiyayya ba wala hamdu sulahin ba tare da an dauki wakami ba abinda ba ka zamanin zai kisa ya kisa to wannan jumlar da aka kara a nan gurin shine ibnu hajar yace a tare da hudbar kudini wa ba'ata amma wancan bangaren na farko tabbata zai yanka عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قتل رجل رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم yace wani mutum ya kashe wani a lokacin manzon Allah fa ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam diyata husnai asra alfa sai manzon Allah ya kace diyar fa ta zanto dubu goma sha biyu da dirhami ke to wannan hadisin da yake dan mun ce duk abin da imam dan da bakin manzon Allah in dai diya ne akan me ya kace ta to duk abin da ba da kai wannan Umar dan Khattab mun yi koyi mun ta lokacin sa daga nan kuma hawo suka dauka kaga mu yanzu ta kayi mu ta kayi ne domin kiman da kuɗi da abin nan da da da dinari a babin diya ta kayi mu ta kayi ne ya kamata a kiman da kuɗi da ne da rakuni shine ta kayi mun da asli kenan ina ba ta mun ba babu zakka ba kun sa ko musu kana babu zakka da babu diya domin a babin zakka dinari asali ne amma a babin diya dinari ba asali bane ba reshe ne farko وعن ابي رمسة قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وبعدني ابي رمسة يتي نازو جنة من الله صلى الله عليه وسلم تاردني دانا ولا ترني فقال من هذا يتي وعنيني ونن فقلت ابني واشهد به يتي دانا ونن kuma yana ba da shaida a kan cewa lallai ɗana ne tabbas faƙala sai manzo Allah ce ala innahu la yajri alayk wa la tajri alayhi saurara ta ne ba za ka jawo masa laifi ba zai jawo masa laifi ba abin nufi idan ne laifi da zai biya jiya ba za a bincike ka ba a ce ka biya shi ne zai biya idan kai ne za ka biya jiya ba za a tallafa masa ba kai ne za ka biya ولكن الوالد هو وأنه لا يجري عليك ولا تجري عليك رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن جارود wannan shine ka sanar babu shi da ka nan gurin abin da muka gaba daidai Allah ya ba mu lada wannan ko kuskure Allah ya yi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi qul billahi samii alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim malam tambaya na farko ce na ira hukuncin direban da ke tuki sai bacci ya kama shi har ya saki hanya sai ya doke wani mahaukaci da ke tafiya a gefen hanya bayan haka sai ya firgita shi direban kenan don haka da ya farka daga wannan bacci bai tsaya ba saboda tsoro sai kawai ya wuce idan muka lura da abin da muka karanta na wannan fatawar ta Sheikh Muhammad Ibn Ibrahim Allah ya gasa gabara za mu ga tayi kama ko kuma za ka iya samun wata sifa da tayi kama da abin da ya ba fatawa kai shi abin da ake kallo da daga direba idan hadari ya faru sakaci ko rashin tabbacin sa idan ya kasance lalle ya yi wadataccen barci kuma ya samu hutu da zai ba shi damar tuka mota daga nan zuwa Kano ko daga nan zuwa duk garin da zai amma ya hawa mota ba da to ba tsammani barci ya sace shi haka na iya faruwa to kaga wannan sai mu tashi alayin cewa ga inda yake ko da yake duk inda yake dai shi wannan ya ta banban rai ya ta banban da sauran abu na dukiya dole zai biya diya in ba an yafe masa ba tunda kisa ne bisa kuskure ina ba ta fahimta kawai dai abin da zanta ba za a ce ya yi tattalla an duban ba assalamu alaikum dangane da likitan da ya zama na an samu rasuwa a hannunsa ba tare da kuma sakaki da komai ya shiga ka'idodi shin wancan magana ta azumi suna kan ta ko ba ta wanda aka ce ya cika ka'idoji ba tare da wani sakaci ba daga bangaren sa babu wani sakaci da ai ko a nan ma an ce ba ba zai biya biya kullum sana kuma a kan gurin kace zai yi kafara babu wani kafara a kansa malam mata na yanzu haihu bayan wata uku sai rasa da ita kuma ta sami ciki ya halatta na zubar da wannan cikin ko na zubar shi wa aiki kai bai halatta ba
malam na bada shawara kun yi lokacin da gabatar da alkunu sau tana afghanistan
fa insha Allah
wannan kuma roƙo yake yi da malam ko zai shirya wani zarfi ko kuma wata lafiya musamman akan jihadi domin lokacin jihadi muna ganin kamar ya ya ya ya
waɗansu su suna da barazana da yawa ina ga mutum da ƙa'udan qur'ani in muna son jihadi ba za mu jumlar ta da akwai wani lokaci a kano da waɗansu matsaloli suka faru waɗansu samari suka zo gida na ransu a fati su kawo abin da suka so a yi musu fatawa in dai an ba su garanti din kaza ya halatta za su fito yin sun shirya sun gama shiri na tambaye su da cewa wani tanadi kuke da shi suka faɗi irin tanadin da suke da shi yake to tsakanin ku da Allah tanadin da kuka faɗa din nan kuna da shi ya ishe ku kuyi operation din awa biyar cur kuna amfani da wannan abin da kuke amfani da shi ba tare da ya kare ba suka yi shiru tsayi sai suka fara tunowa cewa lallai talibin da suke da shi bai ishe su su shiga filin daga su yi awa kai bai kare ba nace to idan kuwa talibin ku bai wuce na kaddara ya ta ku yi ni yau amma ba ku da talibin yinin gobe da jibi to ya za ku iya jihadi dan kun fita yau abinda kuke da shi ya kare gobe sai ku yaya yawanci samari sun san ta inda ake farawa amma ba kiran da ake karewa to ba ruwan su sun shiga ya za a kare sai su ce a fara din Allah ya gyara to wannan kuma ba shi ne kare da addini ba kare da addini wa aidu lahum masafatun min quwwatin wa min ribatil khayr ku yi tanadi duk wanda ya kamata to duk wanda yake da sha'awar jihadi a halin yanzu tanadi da gabansa tanadi irin wanda ya dace wanda aka ka faɗa a wuraren wa'azi ko na faɗa ko wadansu malamai suke faɗa ko akan membari ko akan filin wa'azi ko a ina wannan tanadin sai ka mu yi da gaske cewa lallai muna san jihadi kuma kun san jihadi yana daga cikin babban abin da jihadi ke bukata shine kashe kuɗi dole a cikin jihadi akwai kashe kuɗi shi yasa ubangiji da Allah ke kawo maganar kuɗi a cikin yin jihadi kafin ya kawo maganar rai يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم sai aka fara maganar dukiya da naka maganar kai saboda dukiya ta da muhimmanci a babin jihadi shi yasa waɗansu fuka haɗin da suka zo jeran babuka suka yi maganar sallah suka yi maganar zakka kai tsaye sai suka yi maganar jihadi don saboda alaƙar da ke tsakanin dukiya da mai jihadi kuma ka fassara cewa idan aka fara yaƙi misali a kowane aka fara yaƙi Allah kalla an daina bude kasuwanni a cikin wane da ke tabbatin kowannen mu yana da abincin shekara guda sai da inda za a yi shekara ana fafatawa rumbunsa ba zai kare ba todinsa ba zai kare ba to a sauko su ne ne waɗanda suke da abincin cikakken wata guda wanda ya za a yi wata guda ba a dai cin kasuwannin kawai ba a buɗe kasuwa a gida ba mai yawo da zai tumatiri bai yawo ba kana nan dai ka tabbatar kana da cikakken tanadin wata daya a gidanka ba kuma in yakin in yakin duk ina faɗa mana idan mu fahimci zurfin ruwa sai ka san me dai idan ka san cuta ba za ka san zaka gyara ka in yakin akwai bukatar sai ka ci kilomita ɗari da hamsin wani abin hawa zai kai ka wani ruwa kake da shi na mai a ƙasa sai da ko an datse mai tsawon sati ɗaya kuna da mai ɗin da za ku yi amfani da cikin motoci na operation daga wuri kaza zuwa wuri kaza wata yarjejeniya kuke da shi da masu gidan mai na ku ne musulmai waɗanda za su muku razabin din irin wannan mai idan bukata ta taso kuma su wane ne waɗanda suka gamsu da tunanin ko fikirar ko aiki a cikin su sannan akwai waɗanda za su ji ciwo waɗanda ƙwararrun likitoci kuke da su waɗanda koyaushe suna nan standby bayan wanda ya ji ciwo ko bolar an harbe shi da bolar waɗanda za su ɗauko shi su mayar da shi tsohon baya ga likitan nan take ya yi masa kaza kaza ya cire masa ya sa masa magani a yi masa mai ne a riga kula da shi biliyan na kuma su ba ku da su amma muna da yawa muna da yawa amma ka gani waɗannan ababen tunani ne a babin jihadi ababen tunani ne a babin jihadi yanzu sojojin taliban ɗin da ake rigima da su da su waye billadin da ake rigima da su tun da aka fara hayaniyar suka san cewa lallai karshe shi ne sai an kai musu hari abincin da za su bukata nan da shekara guda suna da shi a cikin duwatsu sojojin su ba wai sauran da magarin mutane ba na cikin gari da sauran da magarin mutane gudu za su tafi gudun hijira kasashen makwabta amma soja suna da wannan abinci suna da wannan man wanda za su harraka motocin su zuwa ko'ina saboda sai riga sun yi rayuwar yake tsawon shekara ashirin sun san me yaki sun san me jihadi kuma ana tunanin idan ya rage yanzu saura sati ɗaya muke da abinci daga nan abinci zai kare saura kwana ashirin muke da mai daga nan mai zai kare to an yi tunanin ina ne inda ku da tsaya sai mun buɗawa kan mu hanya wani taimako ya zo mana daga waje duk ana ta gisan wannan a yaki ina za ka rufe abokin gaba ka tabbatar idan ka fara yaki da mutum a nan bauchi yana abokin gabar ka daga nan iya tsammanin taimako zai fara zuwa masa yana da taktis din yaki ka tsare wannan hanyar da taimako zai zo masa in ka barka guda ka yake abin nufi da yaki akwai taktis a duk wannan akwai cikin sirar manzon Allah a cikin yakin Uhud a cikin gazotul azab a cikin gazotul khandaq a cikin wale da wale da duk akwai darussa mai yawa akwai wani babban komanda a cikin sojojin Egypt wani wannan ne Kamal Zuwai ko Adil Kamal ko wani abu kamar haka wato in ka ga yadda ya rubuta da shi da masu soja ne babban soja kuma ya karanta musulunci in ka ga yadda ya rubuta tarihin yakin alqadisiyya da uslubi na zamani da yadda ya istintaji yace irin ayyukan da su sa'ad bin abi waqqas a matsayin na babban komanda da waɗansu komandojin sa na kasa kasa irin su al-musanna suka yi a wurin yaki yace ko a yakin duniya na ɗaya da na biyu ba a samu wanda suka yi tactics din yaki yin su ba yadda aka buɗe mada'in aka shiga cikin daular kursawa aka karya su yadda aka yi gada cikin waɗansu ‘yan awanni ko waɗansu ‘yan kwanaki an zo da teku amma aka yi gada da aka wuce a duk lokacin da babu wani tanka babu mai nan da zaka mamaki kwanar da gaske yadda ta gina biyu a baya da lafiya amma aka yi masa wata ƙasar rumfa yana da kwanciyar da sama shingide yake ba da umarni ina za a suwanu ku kwanta nan suwanu ku tafi nan wurin a kowace akwai sojan da yake aiki 24 hours kuma ana warewa wajen lokacin barci kowanne da dukka an san awa nawa kai a bakin daga lokacin da za ka yi baya kamar ka gudu akwai waɗanda sun huta sababbi za su tafi wanda an na suka yanka zamani suka ce wasu na zamani da mala'iku suke faɗa ko ina da ko dai da aljanu haka suka rika cewa dole akwai akwai irin wannan tsare-tsaren wanda ba mu shirya masa ba dole sai mun shirya masa jihadi alamu da kan sun da sun zo kan ba ma kawai sun da yi jihadi ko a kusa ko a nesa sai dai masu kudin madabin da musulunci ya ce mana manzo Allah yake cewa la tatamannaw liqa al adu was'alu Allah al afiyata fa idza laqitumuhum fasbiru wa alamu anna al jannata tahta zilal al suyuf yake cewa ku daina fatan ina mu hadda da kanan gaban Allah su ina mu hadda annan nan yunus kaza yake ku daina fatan haka ku roki Allah waraka da lafiya amma in kuka radu din to ku yi hakuri kar ku gudu in haɗuwar ta zo ka tibas suka taɓa ku to ku yi hakuri kar ku gudu ku sani cewa aljanna tana karkashin inuwar ta kofi haka manzo Allah ce aljanna tana karkashin inuwar ta kofi waɗansu suka ce ai ba an gani kawo da yake da wanka da sai manzo sai Allah ce walau aradul khuruj la atuna mutta inda da gaske ne da sun yi tana bitin su kawai za su ji a kan dangane yake na kawai amma a cikin kowa yake da garanti dai idan muka ce hayya ilal jihad zai fito da kayan abin nan dinsa dan guzurinsa da meye dinsa ya makalo shi a nan baya a shirye yake yanzu fa yadda muke tarbiyyar mutanen mu yaya za su yi su gudu ba ya za su yi yaki ba a ya za su yi su gudu su kai labari waɗansu daga cikin mutanen mu suna wannan mahala har yanzu alhamdulillah akwai waɗansu sun farka sosai irin abubuwan da suka faru a kwanan nan ko a ina ne ko a ina ne sun nuna cewa akwai nau'i na farkawa amma kar mu rubutu da shi mu dauka mun je gaci farawa ce a- a zangon farko ake tafiya wallahi ko wadansu sai ka nuna musu yadda za su yi su gudu ko ba yadda za su yi jihadi ba inda za a nan gudun da wanda ya zo da mashin da wanda ya zo da kanka baka da wanda ya zo da kewaye da wanda ya zo da galo da wanda ya zo da bakin kudu da kake kowa ya koma gida a kasa ai in waɗansu sun je lafiya waɗansu sun je sun je ta musu ruwan zafi da lafiya to shi ne saboda haka abin da muke ja hankalin mu mu yi tanadi a tsarar kama ko mun san meye ma'anar tanadi ko mu tarbiyyantar da ya'yan mu akan ma'anar tanadi ko mu zanto mun bai wa da'ar mai muhimmanci muhimmanci mun bai mai ilimi muhimmanci ilimin addini da ilimin rayuwa mun bai mai sana'a muhimmanci mu zanto mun yi zaman kashe wando mu ba shi ma zaune bane kowa yana da aikin yin sa gurgurdan hali ko mun kankanar sana'arsa guntun gashin ka ya fita da ka bani idan muka ɗauki wani a cikin wannan tsarin muka rayar da biranen zukatanmu da ayoyin alkurani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babu yadda arna za su yi da mu dole sai mun yi tare da guda biyu aljanib ruhi wal janib al maddi bangare da ruhi da kuma bangare na madda material abubuwa da ido ke gani a yi tare da su bangare na zuciya kuma to shi kuma a yi tare da zuciya za a gyara ta a inganta ta da ayyuka na gari babu hikidu babu girman kai babu mugunta babu kita babu menene shi ake bukata a wurin mu ina tabbatar da muka wani abokan da mu babu yadda su da na tabbatar da muka wannan ka duba yara kanana da aka musu a Palestine yara kanana a wannan tafiya duba yara kanana da banka je su dan da suke yaki a kudancin Sudan ya kai mamaki Amerika ta bai wa jangara wasan sun nan tankas na yaki waɗanda suke da remote control ake amfani da su dan adam ba ya shiga ciki in sun dun faro da shi kawai sai sun kai da suka dun faro sojojin musulunci suka duba suka duba duk samari ne yan jami'a waɗansu suna karanta medicine waɗansu injiniyarin waɗansu waye suka tafi jihadi shugaban da abu ubai da shugaban wannan tawagar da ya duba ya duba ya ga cewa in suka kyale nan da minti talatin waɗannan mutanen sai sun kawo gari saboda kan kuki ne kawai tohowa ce haka wanda yake eh, sarrafa zuwa daga bayan da kilomita hamsin yana yana kwanta a gindin bishiya yana kan gesa ya suka rinka yi kawai sai suka rarraba wa kansu ba kawai mutum ya daban a cikin sai fada daban tankar ta- ta rushe wannan ya daban a ya fada daban tankar ta tarwace ta rushe da shi da daban da shi da tankar duk su rushe da suka rushe goma sha biyar ma sai Allah suka juya baya jan garan ya ce shi ba da mutane ke faɗa ba da aljanu ke faɗa da yake arne ne ko kuma bai san wata kowace ta imani ta wata ka duba yadda wannan tunani ya zo musu amerika ba ta taɓa tsammanin cewa jan garan ba zai kama har sai ya je birnin khartoum ba to duk irin wannan ababai ne na addu'o da su wani lokaci ma da amar da yawa abubuwan da ake harin za ka sannan faɗa ne yake ba jihadi ba ana yin faɗa tsakanin musulmi da allah ya halatta kai wannan faɗin dan kare dukiyar ka kare masallacin ka kare makarantar islamiyya da amma ka ta samu zuwa jihadi jihadi yana da sharuɗin da dokokin sa haka ne ko ba haka ba kare mutuncin gidajen mu da biranen mu da wuraren sana'o'in mu duk wannan wajibin mu ne jihadi mai sunan jihadi kuma yana da rukunan sa da sharuɗin sa da ka'idojin sa da ake bukata a ciki da suka fara rikicin suka duba talaucin da abin da suke ciki duk turawan ne ba sa ta yi jangara talaucin su da suke talauci kamar yana magana da bakin sa amma hatta mata suka rinka yin gudunmawa idan sun san cewa ba su da lokacin da za a tafi da wani motoci za a rinka dakan kayan abinci ana cewa filin daga mata suka rinka yin dabara abincin da za ka da shi wanda idan aka yi maka wani dambu dambu da wani dan nama nama da wani wane ne wane ne da wani ka sa a cikin wani kokala ta hannun sai kai wata daya a daji ne ka ci wannan ka sha ruwa so ɗaya za ka ta aini ba ka bukatar wani abinci har sai gobe ka samu ta bishiya ka yi kiyamun lalle kuma suka tsobin duka kuma ka kara gaba har ta karfe mu ba kuma za ki mana yanzu za mu fita daga an kawo da tuwon masara mai kuka ki ba ya kuma da ciyo daga an kawo da tuwon masara mai kuka da kai ya gidan biki a yirni ana Zaran ta kusa ya malam tambaya na kashe mutum ne ya lantar da ɗan lantar da ɗansa har ya fasa masa baki ya kai masa hanci
ai babu diya a can ka kamar yadda muka ce babu kisasi a kansa amma alƙali na iya hora shi idan yayi ta'addanci sama da kima alƙali na iya masa ta'addini da yawa daga cikin tafasil na shari'a musamman irin waɗannan suna mana wahala ne ba don komai ba saboda ba a aiki da shari'a a aiki yanzu hukuncin sallah ba mana wahala saboda kullum ana sallah hukuncin azumi ya dan tana sallah wahala dan sai sau daya a shekara amma an zo ana yin ta wajen kwana talatin ko ashirin da tara a jere sai wahala ta dan karu amma kuma dai ba ta yawa aikin da yake ba kowa da kowa yake ba sai wahala ta karu haka duk abin da yake baya faruwa sai ga yana da wahala tafasil irin matsalan dokoki galibi a kowadan da akwai nasi akan su karara ko da istihadi ke da in a ara aiki da shari'a sosai da sosai a aiki da shari'a to za ga waɗannan ababen har sun zama jini da tsoka kamar da hukunce hukuncen alwala da jinin al'ada da mai ya fita zama